أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki mun kwana a cikin wannan sura ta suratu maryam wadda wannan sura kamar yadda bayani ya gabata tana bayani akan tauhidi tana bayani akan annabta tana bayani akan al'amuran tashin alkiyama to saboda haka ne yanzu aka ci gaba da bayanin annabtar annabawa an kissanta kissar annabi zakariya da annabi yahya aka kissanta kissar annabi isa alaihi salatu wassalam da haihuwarsa da komai da komai sannan aka zo aka kare kissar annabi isa alaihi salamu aka kawo magana tashi alkiyama sannan aka yi magana akan annabi ibrahim da 'ya'yansa annabi isma'il da annabi ishaqa da yaquba duka a cikin wannan aka ambace su to sannan yanzu aka ci gaba da bayanin dai annaba wannan shine Allah tabaraka wataala ya ce wadhkur fil kitabi musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya ka karanta musu ya rasulullahi domin ma'anar kamar da bayani ya gabata ma'anar wadhkur ka ambata malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ne ke ambatawa a cikin alqur'ani shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam aikin sa karantawa don haka sai su fassara wadhkur dinnan da ma'anar utlu kamar yadda can a wajen waskurfin kitabi ibrahim aka ce ka ambata musu ma'ana ka karanta musu shine ma'anar waskur domin ma aya ta ce watlu alaihim naba ibrahim watlu alaihim ta zo da ma'anar utulu din don haka duk inda aka ce waskur waskur nan an tana da ma'anar utulu ne karanta abinda Allah tabaraka wata'ala ya ambata a cikin alqur'ani ya rasulullahi shine ma'ana waskur ka karanta Kissar annabi Musa alaihi salamu fil kitabi a cikin wannan littafi na Alƙur'ani, ko fil kitabi a cikin wannan sura ta suratu Maryam. Innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Innahu haƙiƙa shi annabi Musa alaihi salamu kana mukhlisan ya zama mai ikhlasi, mai tauhidi, ai ma in an karanta shi yana da karatu biyu. mukhlisan da mukhlasan mukhlisan ismu fa'ilin ne mukhlasan ismu maf'ulin ne to daga aka karanta shi da karatu biyu kamar nafi da ibnu kathir da ibnu kathir da abu amr sun karanta shi da kasar lami innahu kana mukhlisan a qira'atu mukhlisan wanda ya ikhlasi ya tsarkake tauhidi ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kubuta gabarin aikin riya ya kubuta gabarin aikin shirka aka ce ma'anar mukhlisan wanda ya mika kulli ya shiga baki ɗaya ga Allah ya tasamma Allah ga baki ɗaya aslamu wajhahu lillahi tabaraka wa ta'ala wa akhlasa an siwa duk abin da ba Allah ba annabi Musa ya tsarkaka gabarin shi ya kauce gabarin duk abin da ba Allah mukhlisan kenan wasu kuma suka karanta kamar Asim da Imam al-Kisa'i da mutanen Kufa sun karanta da Fathul Lami innahu kana mukhlasan wanda Allah ya tsarkake shi ya zaɓe shi wanda Allah ya tsarkake shi ya zaɓe shi kaga kenan ya ayar ya Musa inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin sai ta fassara wannan to ya Musa inni istafaituka na zaɓe ka kaga na zaɓe ka din nan shine ma'anar mukhlasa wasana'atuka li nafsi na zaɓe ka na tace ka don kai na kaɗai kai ba na kowa ba ne duk abin da za ka yi ba ka da komai cikin zuciya sai Allah shi ne mukulasan don haka wani sai ce inna akhlasnahum watan bi khalisati dhikra dar inna akhlasnahum mun tsarkake su kaga nan zai bada ma'anar wancan mukhlasan din watan wasna'tuka li nafsi da kuma wa ana khatartuka fastami' lima yuha wa ana startuka fastami' lima yuha ni na zabe ka na zabe ka inji Allah don haka mukhlasan din zai bada ma'anar wanda Allah ya zaba wanda Allah ya tsarkake wa kana rasulan nabiyya wa kana rasulan nabiyya a aka ce abinda amanar ikhlasi kafin mu tafi gaba an ce kana mukhlasan annabi isa annabi musa alaihi salam mai ikhlasi ne duk abin da zai saboda Allah bai don wani bai da wata manufa sai don Allah to me ma'anar ikhlasi malamai suka ce ikhlasi shine ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasd fi ta'a dayin ta Allah tabaraka wa ta'ala da nufi a cikin da'a da'ar da kake yi baka da wata manufa sai Allah kai tsaye Allah kadai kake nufi a ciki to sannan wasu kuma suka ce tasfiyatul fi'li an mukhalatatil makhluqin duk aikin da bawa zai yi yadan ya tsarkake shi kada ya sa wani halitta a cikin aikin shine ma'anar ikhlasi wasu suka ce ikhlasi hawa hawa ne shi kanshi ikhlasin hawa hawa ne duk wanda yayi don Allah amma fa yana ji cikin ran shi don Allah yayi yana ji cikin ran shi lalle yayi ikhlasi saka ce to shi ma wannan ikhlasin nashi na da bukatar ikhlasi ai ba zai kai haƙiƙanin mai ikhlasi martaba ta kolicin ikhlasi ba sai ya hau makamin ikhlasin kuma bai ganin yayi ikhlasi bai ganin yayi ikhlasi saboda Allah kawai ya sa gaba Allah kai ya sa gaba to saboda haka saka ce wannan shine kokor ikhlasi kamar yadda Imam Junaidu imam ta'ifa ya yi bayani a kan watan ikhlasi ikhlasi ya ce al'ikhlasu sirrin bain Allah wa bain al'abu ikhlasi sirri ne tsakanin Allah da bawa ba wanda ya san shi in ba Allah ba tsakaninsa da bawa ka yi don Allah to Allah kaɗai ya sani ka yi ba don shi ba shi kaɗai ya sani za ka in ka yi don shi shi kaɗai ya sani wani sirri ne da ke tsakanin Allah da bawa shi ikhlasi don haka ya ce الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ba wani mala'ikan da ya san kai ikhlasi ko baka ikhlasi ba sai Allah balle ya rubuta da ikhlasi wala shaytanun fayusida ba wani shaytanin da ya san kai ikhlasi balle ya bata ikhlasi ba wani son zuciya da ya san kai ikhlasi fayumila balle ya karkatar da kai gabarin ikhlasi don haka al-ikhlasu huwa ruhul ibada imam junaid imam ta'ifa shugaban da'irar sufaye yace ikhlasi shine watan ruhin dukkan ibada dukkan ibada bodi ce gangar jiki ce kawai ka san gangar jiki ba ta da tasiri sai tare da ruhi to ikhlasi yi saboda Allah shine ruhin wannan wannan saboda haka zaka cikin alqur'ani yana kira zuwa ga ikhlasi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin wa ma umiru illa liya'budullaha ba umurce su wasilan su bautawa Allah tare da ikhlasi suna masu tsarkake addini ga Allah tabaraka wa ta'ala haka nama wani wuri sai ce in kulin nama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga wannan ita ma tana tabbatar da wato duk wanda zai yi aiki na kwarai yayi aiki da ikhlasi yayi aiki da ikhlasi kada ya tara kowa a cikin aikin da yawa Allah ala lillahi dinul khalis ala lillahi dinul khalis watan addini wanda aka yi tatacce da ikhlasi to shine na Allah to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yabon annabi Musa alaihi salamu daga cikin sifofin da ya yabe shi da su shine ikhlasi ma'ana wanda ke yi saboda Allah ne wa kana rasulan nabiyya وكان هكذا النبي موسى عليه السلام يادم رسولا وند الله تبارك وتعالى ya aiko shi ne zuwa ga wasu al'ummatai shine ma'anar rasul wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ce je isar da sako zuwa su wani zuwa alƙaryawa ne ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika kaga nan abin da yake nuna risala shine isar da sakon Allah zuwa ga wasu mutane ko zuwa ga wata al'umma ko zuwa ga wani yanki kamar yadda kowane manzo yana da inda aka tura shi ko jama'a ko wata kabila ko wani yanki irin annabi nuhu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi wa wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum salihah wa ila madyana akhahum shu'aiba wa lutan iqala liqaumihi kowane annabi sai Allah ya ce ya aiko shi zuwa jama'arsa ko garinsa ko yankin da ya fito ko kabilarsa amma manzo Allah sallallahu ta'ala sallam wanda Allah ya ba umumin risala shi kam ba a cewa zuwa gabas da tsakiya zuwa makka zuwa kasashen larabawa zuwa farar fata a sai dai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسالة من ذلك تقام كوة تقام كومي شيني معنى الرسول منزو نبيا وندا أكا ندعوى النبتا دون هكما إتا سورة أكا تيدا جيبون أبدا تكي كرنتوا النبتا ذاك جدي وآتنا الحكم سبيا وآتنا الحكم سبيا آه النبي يحيى كينان آه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا annabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya annabi isma'ilu innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya isma'ilu ma isma'ilu innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya haka dai duka nabiyya nabiyya nabiyya saboda na magana kan annabta don haka nan ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana rasulan nabiyya annabi Musa ya zamo manzo wanda Allah ya tura zuwa ga banu Isra'ila zuwa ga yaje isar da sakon Allah zuwa ga Fir'auna da banu Isra'ila wanadainahu min janib at-tur al-aymani wa qarrabnahu najiya Allah tabaaraka wa ta'ala yana bayani yace wanadainahu mun kira annabi Musa kamar yadda wata sura za ta ce ya Musa inni ana Allah kaji nida'in ke kiran da Allah ya masa in muka koma suratu Taha za ta yi bayani akan watan kira da munajatin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi da annabi Musa alaihi salamu eh wannan abin da yake karantawa munajati suratu daha za ta yi bayani da bayani kwatta kwatta akan munajatin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi domin ya ce inni alastu naran la'alli yatikum minha biqabasin aw ajidu ala an-nari huda فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا, إله إلا أنا فاعبدني وأقل الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها هدئك كي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي أسايا أتوكو عليها وأخش بها على غنمي مي أهنك إيش يا أبني سنداتاتي ina kaza da ita ina dogarawa ina kakkaɓo ma watan abin nan ɗina dabbobi haki na abinci da sauransu har dai Allah tabaraka ta'ala ya aiki annabi Musa alaihi salam zuwa ga idhab ila fir'auna innahu tagha to wannan shine munajatin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa mana anan yace wa qarrabnahu mun kusanta annabi Musa alaihi salam kusanci ba na masafa ba ba annabi Musa yana nesa ba aka yi kusa da shi a'a kusanci ne na zabi na ɗaukaka kuma abin da zai tabbatar mana da wannan watan Allah tabaraka wa ta'ala ya gana da annabi Musa a ɗuru sina ya gana da annabi watan annabi Yunus alaihi salamu a cikin cikin kifi can ƙarƙashin ruwa ya gana da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a can gaba da saman sammai gaba ke da amma kuma kowanne Allah tabaraka wa ta'ala na nuna ya kusanta shi gare shi kaga kusancin ba na masafa bane wuri a ce kana nesa sai ka yi kusa misali ba irin wannan bane aka ce qurbi ne ko takribi ne na tashrifi daukakawa kuma wannan kissa da munajatin da Allah tabaraka wata'ala da annabi Musa alaihi salamu yana karantar da mu cewa sha'anin Allah ya fi ƙarfin ka gane sha'anin Allah ya fi ƙarfin ka gane in ka ɗauka Allah tabaraka wata'ala yana can sama dangalgal akan al'arshi to inda Allah ya gana da annabi Musa nan ba al'arshi bane nan ba al'arshi bane kuma tabbas Allah ne ya gana da shi kuma ga ganin abin da ya kunsa gabaki daya to wannan da yana tabbatar mana da ikon Allah ka sallama kuma ba a yi ma Allah bigiri ba a yi ma Allah wuri ba a yi ma Allah jiha waɗannan duk suna tabbatar da haka in kai wa Allah jiha sai ka karanta a hadisi in ka karanta a hadisi annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce kada ka yadda ka yi kaki ka tofa alƙibla domin ubangijin kada kake munajati da shi yana na tsakaninka da alƙibla don haka ibnu hajar ya ce wa fihi raddu ala man za'ama annahu ala al-arshi bi dhati da haka ibnu hajar yace wannan hadisi da manzo Allah yace kada kai tofi ka tofa al-qibla kai tsaye raddi ne akan wanda yake ganin Allah yana can sama bi dhati saboda haka wanadainahu min kirashi ma'ana min janib al-tur al-aymani ta gefen dutsen duru sina al-aymani ta gefen dama annabi Musa ba gefen daman dutsen ba shi dutse bai da dama bai da hagu kamar da alƙibla ba ta da dama ba ta da hagu aka malamai suka ce to a al'aimani nan ana nufin ta ɓangaren ta daman shi annabi musa ba ta daman dutsen ba min janibin turil aimani wa ƙarrabna najiya muka kusanto da shi najiyan yana abin ganawa muka yi munajati da shi wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya wahabna muka yi baiwa ga annabi Musa min rahmatina daga jinkanmu da baiwanmu mi muka yi wa annabi Musa baiwa sai aka ce akhahu haruna muka yi mai baiwar dan uwansa haruna to an mai baiwar mulkin haruna kamar da ake mallakar bawa ai ma baiwar bawa aka ce a nabiyya annabtar ce muka yi mai baiwa don roƙo yayi ya ce yana so a haɗa da shi da aka aike shi sai ya ce watan ya ubangiji a haɗa da haruna a wata sura ma cewa haruna ya fi ni fasaha fa'arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun na musu laifi ba na kashe musu wani daga rabon fada ina gudun su ɗaukansa don haka aiki haruna zuwa gare su ina da wani laifi da na yi musu a cikin ɗaha kuma sai ce wajen alli waziran min ahali haruna afi washdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathiran innaka kunta bina basira ai ina so ka karfafe ni ya ubangiji manzancin nan aikin nan da ka dora min to a ai man tarayya da haruna ma'ana a hada mu tare da haruna haruna yana gida amma annabi musa ya roƙa masa annabta kuma Allah ta'ala ya ce wa wahabna lahu amma qari eh aduti ta su'laka ya musa abinda ka roƙan nan ya musa amma baka harunan an naɗa shi an naɗa shi manzo eh wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala zai ce sana shuddu abudaka bi akhika wa naj'al lakuma sultanan fala sirna ilaykuma eh za to mun ji mun ji mun ji kukanka mun ji bukatarka ba a hada ka da Haruna ba don ya karfafe ka to mun nada shi shi ma za mu karfafe ka da hada ka tare da Haruna din ba wanda zai iya matso ku ba wanda zai iya taba ku Daka Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce sashen salafu suna cewa ba a taɓa neman wata alfarma a wajen Allah a nan duniya kama alfarma annabta wanda ba a naɗa annabi ba a nema masa annabta a ce ya Ubangiji a naɗa wani shi ma Ubangiji a haɗa da wani shi ba a bashi Allah ya ce na bashi an naɗa shi shi ma shi ne suka ce ba wanda ya samu irin wannan watan a ce an nemi wata alfarma kamar irin alfarmar da watan aka nema ma annabi haruna na annabta don haka yake cewa watan wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya shi ma muka bashi annabta sara nabiyyan ya zamo annabi bi talabi musa da roƙon da musa ya lahu da gare shi min Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi zalika wannan ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
Allah tabaraka wata'ala ya shiga da bayani akan dai annabawan nan wanda suratu Maryam ke kissawa Allah tabaraka wata'ala ya ce wadhkur ka karanta kissar Isma'ila annabi Isma'ilu kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi annabi Ishaqa da Yaqubu can aka hade su aka ambace su kuma aka ambata musu annabta wa kullan ja'alna nabiyya kowanne mun sanya shi ya zama annabi eh kowanne mun yi masa baiwar annabta kowanne mun masa baiwar annabta amma annabi Isma'ilu sai Allah ya ware shi daban saboda zaɓaɓɓe ne ma'anar zaɓaɓɓe duka annaba zaɓaɓɓu ne amma yana da wani zaɓi ƙari na daban saboda kakan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam zaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wadhkur ka karanta Isma'ila kissa annabi Isma'ilu fil kitabi a cikin wannan littafi na alqur'ani ko fil kitabi a cikin wannan sura ta suratu maryam innahu kana sadiqal wa'di yana daga kyawawan ɗabi'un da Allah ya jinjina wa annabi Ismailu ya ce inda kana sadiqal wa'di kana annabi Ismailu ya zama sadiqal wa'di mai gaskiyar alƙawali ne mai gaskiyar alƙawali ne kaji abin da Allah ya be shi da shi annabi Ismailu dan Ibrahim Khalilullah watan shine baban Larabawan Hijaz gabaki ɗaya yabon da Allah ya masa inda kana sadiqal wa'di kamar yadda Ibn Jurayj yace ma'ana kana sadiqal wa'di yace bai taba yi ma Allah wani alkawali ba face ya cika alkawali duk alkawalin da Annabi Isma'il ya yi ma Allah sai da ya cika shi haka Ibn Jurayj yace yace mal tazama ibadatan qattu bi nadrin illa qam bi ba wani alwashi da yace zai yi ma yayi ma Allah alwashin kaza face ya cika wannan alwashin Annabi Isma'ilu kin don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke yabansu da cewa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ibnu jarir ad-dabari da isnadi zuwa ga sahl ibn uqayl yace inna isma'ila sani dai isma'ilu annabin Allah nan daga dalilan da yasa Allah ya ce mishi sadiqal wa'di ya taba alƙawari da wani to sai suka yi mahada mu haɗu to wuri kaza a lokaci kaza sai wancan bawan Allah sai manci annabi Isma'ilu ya taho ya zauna yayi ta jira yayi ta jira har ya kwana wuri saboda alkawari bai so ya daga a zo ba a same shi ba ya saba alkawari don haka sai da wansa haki yayi bawan Allah ya taho da ya taho yace don Allah kai hakuri kai hakuri mancewa nayi yanzu tun jiya kana nan yace ai ba zan gushe ba daga nan koyaushe za a kai ba zan gushe ba daga nan koyaushe za a kai saboda alkawali ne muka yi eh sai ce to don Allah ka yi haƙuri mantawa ne to da haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi sadiq alwa'd sufyan al-thawri rahimahullah yace labarin gatacce ya same shi cewa annabi isma'il wannan alkawalin da suka yi da wannan bawan Allah sai da ya tsaya wurin shekara ɗaya shekara ɗaya yana jiran shi daga ran kaza mahaduri kaza ran kaza amma sai da ya shekara ɗaya yana jiran wannan alkawali saboda cika alkawali sannan ibn shawzab ya ce balagani annahu ittakhadha dhalika almawdi'a maskana yace kai labari ma ya sami cewa annabi isma'il saboda gaskiyar alkawalin sa mai da wurin yayi kawai nan ne dindindin kawai sai tare kawai sai ya tare nan gurin sai bawan Allah ya tafi wannan wasu suka ce shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce innahu kana sadiqal wa'di wasu kuma suka ce sadiqal wa'di tun da yayi Allah alƙawali da babansa annabi Ibrahim shi ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk naga cikin bacci ina yanka ka fanzurma za ta rako me ka gani me shawara naga ina yanka ka cikin bacci yace ya abati alma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin yace baba ai kawai ka aikata abin da aka umurce ka da sannu za ka same ni cikin masu haƙuri wannan alƙawali ne ya yi Allah cewa zai yi haƙuri to tun da yawa Allah alƙawalin zai yi haƙuri annabi Ismail bai tangala ba har aka yanke shawara za a yanka shi aka kwantar da shi da aka kwantar da shi fuskar sana kallon fuskar annabi Ibrahim sai sai ya ce ma annabi Ibrahim baba lulluɗi fuskata in kana ganin fuskata baka iya yanka shi saboda ya cika alkawalin da ya yi na satajidu ne insha Allah min sabiri annabi ibrahim ya rufe mishi fuska alqur'ani na faɗa mana falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya to ya kwantar da annabi isma'ilu zai yanka bai canza shawara ba bai tangada ba shi ma annabi isma'ilu bai canza shawara ba bai tangada ba saboda haka sai Allah ya yi musu kirari duk su biyu ce wana daina hu an ya ibrahimu kad saddaqta ru'ya sai muka kira shi muka ce kai ibrahimu ka gazgata ka gazgata Allah don gazgata wannan mafarkin gazgata Allah ne shi ma gazgata wanda yayi sata ji duniya insha Allah min sabirin lallai mana watan ya cika alƙawli bai saba alƙawli ba shi ma gazgata Allah don haka Allah tabaraka wataala ya kira shi innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya watan shi cika alkawali sifa ce ta kirki ta mutanen kirki don haka ma in Allah na ambaton baiwa wakin da yima annabawa sai ce annabi Isma'il daga baiwar da Allah ya mishi cika alkawali ai ko ba faɗa maka cika alkawali na da tsada ba na da daraja na da matsayi a wajen Allah kai ka sani duk abin da Allah zai jinjina ce na ba annabi Ismailu kakan manzon Allah tare da dukkan annabawa gaba ke ɗaya masu cika alkawali ne ba mai saba alkawali cikinsu amma shi abin da Allah ya waro shi ya yi fice ya yi mai jinjina a kai shi ne watan cika alkawali kowane annabi yana da abin da ya fice a kan shi annabi nuhu sai Allah ta'ala ce innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan gode ma Allah annabi ibrahimu watan siddiqan mai yawan gaskiya ne sannan kuma awwahun munibun mai yawan ambaton Allah ne annabi ayyuba inna wajannahu sabiran ni'mal abd innahu awwab haka shi ma annabi isma'il sai Allah ta'ala ya ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya saboda haka sif cika alƙawari sifa ce ta mutanen kirki sifa ce ta annabawa sifa ce ta watan a, mabiyansu za- zababbun mabiyansu e cika alƙawari babban al'amari ne haka ma warware alƙawari watan abu ne wanda yake mai muni saba alƙawari abu ne mai muni wanda yanzu duniyar musulmi ta koma waɗannan makarimul akhlaqi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an yi sanya an yi baya da su waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suke lallaɓowa suna sace waɗannan ɗabi'un suna ɗabbakawa domin sun san ko ba komai rayuwa za ta ci gaba kuma za ta ci riba in an aiwatar da halaye da ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka a wannan yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda dukkan makarimul akhlaqi Allah ya ba manzo Allah domin da ya ba ya raba mu annabawa da ƙarshe sai ya ce ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryatar watan fa bihudahu muqtadi kai shiriya da shiryarsu ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam saboda haka ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wata rana shi ma wannan al'amarin ya faru irin shi irin na annabi Isma'ilu kamar yadda Abu Dawud ya ruwaita da isnadi takan Abdullah ibn Abi al-Hamsa Abdullah ibn Abi al-Hamsa yace ciniki ya shiga tsakanina da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ran annabi ya biyo ni cikin wasu kudi to sai muka sa alƙawali da lokaci ga lokacin da za a bayar to shi ne ya ce mazalla ya taho ya yi ni yana jira na na manta ban zo ba aka ce har sai da ma aka kwana aka ce an yi kwana uku sannan bawa Allah nan ya taho to shi ne mazalla sassalin ya ce kawo halda ni bawa Allah kawo halda ni ina nan tsawon kwana uku ina jiranka saboda gaskiyar alƙawalin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan shine sifar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karantar da su muhimmancin alƙawali musulmi don haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati domin ka gano sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun tarbiyyantu da tarbiyyar manzo Allah sai sayyidina Abubakar ya tara sahabbai ya ce akwai wani wanda manzo Allah ya mai alƙawali bai cika ba Allah ya sa bai cika ba har ya koma ga Allah akwai wani wanda ke da wannan alƙawali tsakanin shi da manzo Allah domin mu cika mishi sai jabir bin abdullahi ya taho ya daga hannu ya ce ni ya ce manzo Allah ya ma alkawali ya ce in an samu dukiya kaza zai bani kamfacin hannu haka da haka da haka har sau uku sai sayyidina abubakar ya ce da dukiyar ta taho sayyidina abubakar ya ce ina jabiru jabiru ya ce gani sayyidina abubakar ya ce zo ka kamfata alkawalin da manzo Allah ya maka manzo Allah ya alkawalin lokaci yayi ya koma ga Allah alƙawarin bai ciku ba amma sai na Abubakar ya cika manzo Allah alƙawari da aka Jabir bin Abdullah al-Ansari ya zo ya kamfaci wannan dirhamin cike da hannu ko da aka diba sai aka ga dirhami 500 sai na Abubakar ya ce to alissa fa lunki biyu din 500 dirhami dirhami dubu kenan ko to su aka ba Jabir cika alƙawalin da manzon Allah yayi masa amma aka cika bayan wafati don mu gano muhimmancin cika alkawali kuma saba alkawali alama ce ta munafiki haka maza Allah ya ce ana gane munafiki ta alama uku ko alamomin munafiki ko da mai imani yayi sifantu da wannan to ya fa sani sifar ba tashi bace a ta munafikai ce ya aro ba na nufin ya zama munafiki ba su Abdullahi bin Ubay da sauransu a'a yayi wani hali na munafikai don haka yanzu ya sifantu da sifar munafikai shi ne in aka yi alkawali a canza in an yi zance a yi ƙarya to wannan yana daga ciki saboda haka muhimmancin cika alkawali al'amari ne babba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi annabi Isma'ilu da cewa mai cika alkawali ne inna kana sadiq alwa'di wa kana rasulan nabiyya sannan Allah ta'ala ya ambace shi ce wa kana rasulan lalle ya zama manzo ne wanda Allah ya aike shi zuwa ya isar da sakonsa nabiyan wanda aka nada annabi ma'ana ga annabta ga risala ma kaga can annabi ishaqa da yaqub annabta kadi Allah ya ambata anan amma nan annabi Isma'ilu sai aka ambaci annabtar da risala wa kana rasulan nabiyya me yasa haka saboda zabin da Allah ya wa annabi wato Isma'ilu akan ƴaƴan annabi Ibrahim gabaki ɗaya kamar yadda ya zo a hadisi a ya zo a hadisi sahihu muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'ila wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana wastafa min bani Kinana ta Quraysh wastafa min Quraysh bani Hashim wastafa min bani wastafa min bani Hashim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya zabi annabi Isma'ilu daga ƴaƴan annabi Ibrahim shi zabi ne na daban me yasa ya samu wannan zabin saboda kakan manzon Allah ne sarka ce makwarara ce wadda za ta dauko wannan sulala mai sarki daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo har Allah ya fitar da shi daga asalin waɗannan iyaye guda biyu sayyidina Abdullah da sayyidina Amir to wannan ne yasa Allah ya zabe shi da ya zaɓi Ismailu daga ɗiyan annabi Ibrahim sai ya zaɓi banu kinanata daga ɗiyan annabi Ismailu ya zaɓi Quraishu daga banu kinana ya zaɓi banu Hashim daga Quraishu ya zaɓe ni daga banu Hashim haka manzo Allah ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam don haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bance shi da wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana inda rabbih mardiya Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da bayanin to a faji larabawa watan su ji su jikoki ne na annabi Isma'ilu to su ji annabi Isma'ilu mai tauhidi ne annabi Isma'ilu mai tsa'a ga Allah ne annabi Isma'ilu mai ikhlasi ne annabi Isma'ilu mai dukkan ɗabi'u kyawawa ne don haka daga cikin ɗabi'u ta ka wa kana ya amuru ahlahu ya zama yana umurta iyalansa bis salati da tsayi da sallah da yin sallah a lokacinta da yin sallah akan ka'idodinta wazzaka sannan kuma yana umarnin su da ba da zakka wa kana inda rabbih mardiya annabi isma'ilu ya zamo mardiyan yardaddi a wajen Allah yardaddi a wajen Allah anan in muka in muka lura za mu ga kafin annabi isma'ilu ya umurci watan iyalin shi da sallah ai shi ya fara umurtar kansa sai da ya fara dabbaka umurnin Allah sannan ya cira ta zuwa ga isar da shi ga iyalin shi kaga bai bai ce su yi sallah ba sai da ya zama shi ya ya tsara sallah kaga ma'ana yana sallar yana kiyaye ta yana zakka yana kiyayewa sannan ya umurni iyalin shi don haka ma Allah tabaraka wataala ke yabansa da yana umurta iyalin shi da sallah kamar yadda irin wannan umurni Allah tabaraka wataala ya umurci manzo Allah da wannan umurni ya ce wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce manzo Allah wa amur ahlaka bis salati umurci iyalanka irin umurnin nan da aka ba kakansa annabi Isma'ilu sai aka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci iyalansa da sallah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha saboda haka ne watan wani wuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wadanda kuka imani watan ku kiyaye kanku da iyalanku daga fadawa wuta don haka in zaka masallaci kai alwala zaka tafi masallaci kar ka sa gaba ka tafi kai kadai a a caji matarka aiki take to aje aikin nan ki alwala lokacin sallah bacci take ta da ita ta tashi ta yi sallah kada ka sa gaba kawai kai kadai a'a kai a matsayin mai umarni da ake alkhairi kake a gidanka mai hani ga binki kake a gidanka kuma Allah zai tambaye ka don kiyo ne ya baka na wannan matar ta bi Allah ko bata bi ba ta saba ma Allah ko ta bi Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye ka wannan abin da ya baka kiyo kai daidai yadda ya ce ka tsaya kaga an tabbatar da umarnin Allah ka tsaya ka hane ta ga barin abinda Allah tabaraka wataala ya hana wajibi ne mazaje su kula da ibadar watan iyalinsu su kula da ibadar iyalinsu ka dai ji salihan bayin Allah ba annabawa yadda suke kula da ibadar kansu haka suke kula da ta iyalinsu ba karka tafi masallaci ka barta kina nan kina bacci ko sai lokacin da kake tashi a aikin me kake kai lokacin da ka tashi baka tada ita ba in ka tashi ka tada ita wannan shine tarbiyyar addini kuma shine abin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi umurni da shi annabi alaihi salatu wassalam a lok- a wasu lokuta cikin darare za a je na cewa man yuqizu sawahibal hujurat manzo Allah cikin dare zai tashi yana cewa zai ta man da masu dakunan nan ma'ana a ta man da masu dakunan nan yana nufin iyalinsa su tashi su nemi Allah aljanna su tashi su yi da gaske su kare kansu daga wuta abinda na ga yana sauka din nan lallai a tada masu ɗakunan nan su tashi su nemi Allah tsari daga abinda yake sauka din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuqiru sahibal hujrat haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dabbaka wannan umarni ne wa amara halaka bis salati wastabir alaiha sai dai wata shida ba dage rana duk lokacin da zai fita sallar asuba sai ya bi ta shiya sayyidina ali inda yasa sai da Fadima az-Zahra alaihi assalamu suke ya ta da su yace as-sala as-sala ahlul bait as-sala as-sala ahlul bait eh ku tashi ku tashi ku yi sallah ku iyalan gida annabi ku tashi ku tashi ku yi sallah ku iyalan gida annabi manzo Allah ko da yaushe ta da iyalan sa yake su tashi su yi sallah farilla kuma su tashi su yi qiyamul layli su yi tahajjudi su yi nafil fili domin su samu kusanci ga Allah haka Allah ta'ala yayi bi annabi Ibrahim yayi bi annabi watan Isma'ilu da cewa yana wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakat wa kana inda rabbihi mardiya tsawon wata shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk zai tafi sai ya sai kuma sai ya karanta wannan aya wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ma'ana shi ma umurnin Allah ne yake dabbakawa ta da iyalansa da yake yi alaihi salatu wassalam ya zo daga hadisin abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa abu dawud ya rawaito hadisin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla wa ayqadha imra'ata Allah ya ji kan mutumin da ya tashi cikin dare zai yana bilbili bai yi shi kadai ba sai ta da mata ta ke ke kashi kashi ki alwala mai yana bilbili fa in abatna dhaha fi wajhi halma'a manzo Allah ya ce in ta ki tashi ɗebi ruwa wa amata watsa mata huska baccin ya wartsake dan watsa mata ruwa za ta ba ta jin dadin baccin baccin ya sake ta manzo Allah ya ce watsa mata ruwa in kai haka kana da addu'ar manzo Allah rahimallahu rajulan haka manzo Allah bai tsaya nan ba sai ce rahimallahu imra'atan qamat min al-layl fa sallat wa ayqazat zawjaha haka ma Allah ya ji kan matar da ita ma ta zamo dalilin taimaka ma mijinta ibada in ta tashi ta yi sallah da daddare ayqazat ta tada zaujaha mishinta fa in aba nadha fi wajhihi fi wajhihi ma'a shi ma yadda aka ce in ta ki tashi ya watsa mata ruwa ita ma in ya ki tashi ta watsa mai ruwa nan ba rashin da'a bane manzo Allah ya ce sai haka in manzo Allah ya ce ta yi haka shine da'a zaka shi kuma kai tashi a hasale dan me dan me sakin watsa man ruwa sai manzo Allah ya ce a watsa maka ruwa tunda tunda ka ki tashi har ka bari matarka ta riga ka tashi kai da ake so ita za ta tada kai za ka tada ita amma ka bari ka koma baya sai ta tada kai to ko ko hakan dai kar a kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in yi tashi ta watsa mishi ruwa ya tashi Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaici wannan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu da Abu Hurairah radiyallahu anhuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya tashi cikin dare ya tada iyalin shi suka yi raka'a biyu kacal ko da raka'a biyu kadai suka yi kutiba min adh-dhakirin Allah kaseeran wa dhakirat da shi da ita duk an rubuta su cikin masu zikirin Allah da yawa masu zikirin Allah maza da yawa masu zikirin Allah mata da yawa yanzu sun shiga diwanin adh-dhakirin Allah kaseeran wa dhakirat haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka ayi kokari yadda za a tashi magidanci zai tashi yayi ibada ya tada iyalin su ibada wa kana yamuru ahlahu bis salati waz zaka wa kana inda rabbih mardiya wa dhkur fil kitabi idris Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da watan ambaton waɗannan annabawa a cikin wannan sura yake cewa wa dhkur ya rasulullahi ka karanta kissar annabi idrisu fil kitabi a cikin wannan alqur'ani shi da mana wadkur ay watu karanta watan idrisa kissar annabi idris fil kitabi a cikin wannan littafi shi ne alqur'ani idrisu jaddu abi nuhin kakan baban annabi nuhu ne shi annabi idrisu warafa innahu kana siddiqan haqiqa annabi idrisu ya zama siddiqan mai yawan gaskiya a cikin mu'amalarsa da Allah mai yawan gaskata Allah kamar yadda bayanin siddiqu can ya gabata a wajen uskur fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya eh cewa siga ce ta mubalaga imma dai mubalaghatun fi sidqi ko mubalaghatun fi tasdiqi wanda ya kai matuƙa a cikin gaskiyar mu'amalarsa da Allah shine ma'anar siddiqu wanda ya kai matuƙa cikin gazgata Allah shine siddiqu annabi idrisu ya zama siddiqan wanda ya kai matuƙa ne kuma a cikin gaskiya da gazgata Allah nabiyan kuma annabi ne wa rafa'nahu ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آه
Allah tabaraka wa ta'ala ce innahu kana siddiqan nabiyya annabi idrisu annabi ne wanda muka nada wa annabta kuma wa rafa'nahu makanan aliyya mun daukaka shi makanan bigire aliyya wanda yake madaukaki aka ce hissan wa ma'ana nan wannan daukaka hissan ce kuma ma'ana mun daukaka darajarsa domin gashi ana ambatan shi a cikin babban littafi shi na alƙur'ani ɗaukaka darajar sani ba shi annabta ɗaukaka darajar sani sannan kuma kasancewarsa a cikin manzanni ɗaukaka darajar sani annabi idrisu sannan kuma allah tabaraka wa ta'ala ɗaukaka shi zuwa sama ta hudu zuwa sama ta hudu annabi idrisu yana nan raye a sama ta hudu watan kamar yadda hadisai ingantattu suka tabbatar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin isra'i da miraji yana faɗar kowace sama ga annabin da ya tarar to da yace da na je sama ta hudu sai na samu annabi Idris yayi lale maraba da yace marhaban bin nabiyyi salihi wal abd salih maraba da annabi na kwarai maraba da wal akh salih da kuma dan uwa na kwarai marhaban bin nabiyyi salihi wal akh salih marhaban lale maraba da annabi na kwarai kuma dan uwa na kwarai yace to a sama ta hudu ya sadda annabi idrisu alaihi salam bisa ga ɗayan watan zantuka ne wani zantukan kamar da Abdullah ibn Abbas yace a sama ta hudu ne wani zancen kuma har wayo suka Abdullah ibn Abbas din yace sama ta shida ce yake wani zancen ma aka ce sama ta bakwai ne yake aw fil jannati ko kuma yana ma can cikin aljanna eh yana cikin aljanna ne annabi idrisu alaihi salamu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa fil kitabi idris ka ambata annabi idrisu fil kitabi a cikin wannan littafi shine alqur'ani watan ya zamo siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsaya anan daga jerin waɗannan annabawa sai ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim kaga waɗannan su ne fa waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su ya zaɓe su ya ba su annabta ni'ima ce shi ne ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ni'ima gare su minan nabiyina na daga annabawa bayani ne da ula'ika din yace bayanul lahu bayani ne gare shi min zurriyyati adama daga zurriyar annabi adam wane ne daga zuriya annabi adamu aka ce annabi idrisun can da aka ambata yanzu yanzu din nan aka ce wa zurfil kitabi watan idris to shine zurriyati adama din wa mimman hamalna ma'nuh kuma da waɗanda muka ɗauko su cikin jirgin ruwa ma'anuhin tare da annabi nuhu suna cikin tsatsonsa ma'ana wato waɗanda aka ɗauko ɗin nan shine annabi ibrahimu yana cikin tsatson kakanninsa ‘ya'yan annabi wata ɗan annabi Nuhu shi ne samu ɗan annabi Nuhu annabi Ibrahim yana cikin tsatsonsa wa min zurriyyati Ibrahima haka na ma daga zurriyyar annabi Ibrahim wancan annabawan ne ake ta kuma watan mai da kowa zuwa asalinsa wani da wani zurriyyar wani wani da wani annabi wani da muka ambata annabi wani zurriyyar annabi wani ne wani da wani da muka ambata zuriya annabi wani don haka yanzu ake mai da kowace sarka zuwa asalinta waɗannan annabawa da aka zano da su ne Allah tabaraka wa ta'ala ke jirowa wa min zurriyyat ibrahima haka nan daga zuriyar annabi ibrahimu suwaye zuriyar annabi ibrahimu isma'ilu ya ambaci annabi isma'ilu ba da dadewa ba ambaci annabi ishaqa da yaquba da annabi musa a can baya duk waɗannan daga zuriyar annabi ibrahimu ne wa isra'ila haka nan min zurriyyat isra'ila shi ma daga zuriyar annabi yaqubu to su wane ne daga zuriyar annabi yaqubu annabi musa da haruna da annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa waɗannan duka zuriyar annabi yaqubu ne shine yaqubu shine isra'il shine wa min wa isra'ila shine da min zurriyyat isra'ila kenan shine waɗanda ma'an isra'ilu abdullahi bawan Allah shi ne man Isra'il Abdullah shi ne sunan annabi Yaqubu alaihi salam wa mimman hadaina wa ishtabaina suna daga waɗanda hadaina muka shiryatar da su wajtabaina muka zabe su idza tutula alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce daga ɗabi'unsu kaga an haɗa su gaba ke ɗaya can an wawware su an faɗi kyawawan halayensu nan kuma za a haɗe su gaba ke ɗaya a faɗi wani kyakkyawan halinsu na gaba ɗai shi ne ce wa iza tutla alaihim ayatul rahmani in an karanta ayoyin ubangijin rahama wanda rahamarsa ta game kowa ta game komai kharru sujjadan bukiya tsoron Allah zai sa su faɗi sujjadan suna masu sujjada wa bukiyan kuma suna masu kuka saboda tsoron Allah عادتهم أنهم إذا قرئ عليهم القرآن يخرون سجدا الآن سين أنكر كامس القرآن سنة فاد وأن سنة سجدا إن أنت سجدا جمع ساجد جمع إنين ساجد ما سجدا وباكد saboda haka fa kunu mithlahum kuma ku zamo irin su domin wannan kissa da ake karantawa wa'azi ne wa'azi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wani ƙad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir wannan duka wa'azi ne Allah ke mana in an kissanta mana bayan Allah na kwarai ana son mu zama irin su in an kissanta mana bayan Allah na kwarai mu zama irin su miyagun bayi kuma mu kauce mu guje mu abin da suka aikata suka zama miyagun bayi balle mu daidaita sahu da su wal iyazu billah wannan ya zo sayyidina Umar bin Khattabi da ya karanta wannan wannan sura suratu maryam yana yin sujjada in ya karanta in ya sujjada sai ya ce wa hadha sujudu wa ayna bukiyu yace to ga sujjada dai ta samu to bukiya ina yake ma'ana kuka an ce kharru sujjadan wa bukiya yace to ga sujjada ta samu to saura kuka ina kuka yake Allahu akbar sayyidina Umar yana daga cikin masu tsoron Allah sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam masu tsoron Allah ne wanda suke kuka ayat tashi alkiyama a karanta masa inna umar amma saboda tsananin tsoro ya fado daga kan doki yana makarkata sai da ya jinya saboda wannan tsoron an ce watan alkiyama ta kusa alkiyama ta kusa sai da ya jinya na wannan rashin lafiyar da ya saboda tsananin tsoron Allah cewa an ce alkiyama ta kusa an karanta alkur'ani saboda haka waɗannan bayan Allah ana karanta mana ne don mu koyi da su ana ce man lokaci yayi saboda haka za mu tsaya na muna fatan abinda muka karanta daidai Allah ya mana muwafaka abinda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah karɓa mana akan sawaba Allah ya sa alƙur'ani ya zamo dalilin tsiran mu da alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya karɓa mana wannan ibada Allah ya karɓa mana wannan ibada Allah ya sanya mu cikin bayan sai da yake yantawa alfarma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk abin da ya tsanani a rayuwa ta musulmi ubangiji Allah ya kawo sauki Allah ya kawo lutufi da tasiri jahi sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين